بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح العظيم والخاتم لما سبق ناصر العز بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وكلام العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخنا بهذا المحضر وإن شاء في بنا براسك سيد الله الظهر
نعم يوم الحديث ديار وتبعد شعبان الشيخة تدود بالوزع بإذن ديار الهجرة ما إكي صلى الله عليه وسلم وما بإذن الشاهد جهك وسلم فبواري شكرة دبو بيو أشهر يوم الحمد لله من داومتها تنساب من جواهر الرسائل الحاوي بعض ومن وسيلة الوسائل نقول لنا الشيخ الفتي رضي الله عنه لستر عمر والمشهور إبراهيم رضي الله تعالى عنه أسيسي اللهم كنا لنا إن مرفعنا بسم الله
فصل نبي إن شاء الله أركان الخارجة من الفتاوى
ورد
أركان الخارجة من الفتاوى وثيقة تهدو إلى تشوف تهوي
الجواب باختصار حمزة أتقيتي أكثر تهوي كتير نقولة الآية نقطة wannan aya da kawo ما يكون من النجوى ثلاثة لا wato ayar take cewa ma yakunu min najmiyyati rasul illa huwa rakuhum a cikin sura mujadala aya ta bakwai Allah yana cewa ma yakunu min najmiyyati rasul illa huwa rakuhum wa la khamsu illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu Eh, to wannan aya akan ta ake tambaya to duk da wannan aya da aka hau
وإن كان هو الأول wasu ayin mazmunin shi da cewa ba a samun wasu masu ganawa mutum uku face Allah ya zama shi ne da hudunsu zan da aka samu mutum uku suna ganawa ta sirri tsakaninsu to Allah shi ne da hudunsu in an samu mutum biyar Allah shi ne da shidansu in an samu ƙasa da haka ko fiye da haka duka dai Allah yana tare da su ko ko ina ce to wato mazmunin ayar kenan kan da yake tambaya shin da ya ce wa in kana huwa al-awwal wa thani ko da yake Allah ne shine na daya shine na biyu والثالث shine na uku ma shine والرابع na hudu ma shine والخامس na biyar ma Allah shine duka tabaraka wa ta'ala وما فوق ذلك ce wanda aka yi in an samu masu gada mutum uku shine na hudu ba yana nufin an samu mutum biyu ko ba shine na uku ba ba yana nufin an samu mutum ɗaya ko ba shine na biyu ba ba yana nufin an samu ba kowa a wajen ba ba shi ba ya gushi ba ba haka ake nufi ba. a'a shi ne na ɗaya ma in mutum da ba kowa ne shi ne na biyu in mutum ɗaya ne shi ne na uku in su biyu ne shi ne na hudu shi duk da rufa da gani tunda ya ce wala adda min zalika wala aksara ko ƙasa da haka ko sama da haka shine ne yana tare da su ko ko a yanzu haka da ba ta su ma Allah yana wada tabaraka ta'ala da haka da ba kowa shi da yake to duk wannan ba yana da cewa ba haka ba shi shi wannan Allah ya ce ko da yake shine na farko shine na biyu shine na uku shine na hudu shine na biyar wa ma ka zalika shine wanda ya da haka ba إلى ما وراء الأعداد har yanzu abin da ya wuce adadi ma dan adadin shi ne zamu ma yana da yadda ba zai yi da ba ya ka ya da yadda ko da zamu abokin magani ne ma ya gani eh eh eh eh eh gangariyar an gani ma ma ma da zamu abokin gani da gangariyar da da da da da da zamu awaliyar ki gangariyar waye to hannun da ma ya da duk kare akwai da inda za a je da zasu ba gani ko inda ba ta samu inda samu ma ke kariya har bayan bayan adadin ma dai Allah tabarak wa ta'ala إبطالا لمذهب التثبيت abin da yasa ayar ta zo da wancan wato wato nazji ta zo da wancan biwayi to abin da ya ja haka kaman ubangiji yana son mafhumin ayar ko a ce dilalarsa ibdali ne na wato ma'anar masu hukunta Allah cewa akwai masu trinity ko kusai kiristoci da suke trinity cewa allah ɗayan uku ne ko kuma allah kwaya uku ne misali akwai allah ɗa akwai allah ha uba akwai Allah kuma da yake da tsarki ruhi ne tsarki eh sai a cewa God the Son God the Father God the Holy Spirit Kiristoci ke shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da kai kabar da zai kawo inna Allah salisu salatati lallai wa'annan da suka ce Allah ɗayan uku ne to wannan uku mutum uku ne na uku uku ne to sun kafarta to kar ya zama suna aya ta sauki wancan aqida in ta zo da cewa misali ma ya kullu min najwa isnani ila huwa salisuhum a nan gurin sai a samu wani ba'an hujja kila kiristi to ai gashi Allah ma ya goyi mana aqida ta ba ga ya ce ma huwa salisuhum sai no kuma da ba haka muke ce ta ba kai salisu ba to gudun kar na wata hujja a nan ko wata ƙarara sai zama ana son Allah bai fara daga lissafin da bai ba ko zai ce an samu shi da hudu dan a ɓata wancan aƙidar amma a ƙarshe kuma za ka yamma muhimmin da ya zo da shi da hudu tunda ya ce wala adna min zalika to adna ku ayyana min da hudu kamar da
لقد كفر الذين قالوا ان الله ملك shi ثلاثه ne wannan aya cewa wato wanda suka ce Allah uku ne su suka fusa
وتنويها بمقام الثلاثه
kuma dan wato a kwarzantar ko a shelantar ko a mahimmancin da mutsamun uku
الذين هو رابعهم wanda shi ne na kudinsu والخامسه wala hamsatu da mutsamun biyar الذي هو wanda سادسهم shi ne na shidansu ولا فرق فرق بين المعيه والهويه wani koyiyar kuna babu wani bambanci tsakanin wato ma'iya da guriya nan ma'iya tarayya kenan guriya kuma ainihi kenan da aka ce ma ya kuni min najwa talatatin illa huwa rajiun to yanzu a nan ma'iya tana tare da uku ne wato na hudun kuma shi ne guriya to da guriyar da ma'iya da abu ne kawai ma'ana dai Allah ne ba wani ba shi ba wannan kuma wani zance ne wanda yake sai a rufai da su tantarana a cikin ba ma'ana karkace an ce Allah ne na hudun uku ka ɗauka sako wasu uku suna nan sannan kuma ga samuwar Allah da an haka ne gaba ɗaya an rushe tauhidi a a nan dalilin da ta ari shi a ari da wurin zama da haka an rushe tauhidi ga shi akwai samuwar uku kafin a samu na hudun shi ne Allah to da ma'iyar da guriyar a nan gurin zuba wa manci kawai ne Allah shi ne kawai in ba wani wanda ba shi ba.
وقد علمت Domin ka san cewa ان المعيه cewa ita makiya da zafi ne wato makiya Allah ta wata tara an ce Allah yana tare da mutum ko yana tare da wani abu to Allah yana tare da shi da zafin sa ake nufi. eh ba zancen waɗansu masu gurgo fahimta a cikin tauhidi ba da suke cewa Allah yana tare da mu da saninka bi ilmihi waye ya ce da ilmi in ka ce inna Allah ma'akum wa inna Allah ma'ana kamar yadda aya ta faɗa ko a illa tasru wa kana sarullah illa hada wal ladina kafaru sani sai izu wa fil jeri in yaqul li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana kar ka damu Allah na tare da mu in sun zo su fila wajen sai su ce wai bi ilmi yana tare da mu da sanin sa to wannan bi ilmi din waye ya gawo da bayani ko ba wani hadisi ka gawo da ai tawilin ka ne kai ne a fahimta irin za su ke ganin ba zai yi Allah ya zama tare da mu da sashen ka wajen da ke girman sa da zai da yake ce ilimi ni tawili ne ni ko zai ce da zaki ni ma tawili ne in dai na ga yaran da bayan ransa mun ko bai ta ga Allah magana Allah ya tare da mutum a yanzu yanzu ce Allah yana tare da mu amma da ilimin sa ba za su ba to kana so ka ce min Allah yana da sa'ayi hal yatazakku Allah Allah yana da tazakki ne ilimin sa daban zatin sa daban rabuwa take yi yanzu ko kai din nan da kake ba ma Allah ba a matsayin ka na halittar Allah sai yi a cikin ilimin kai na wani waje kai kuma kana wani waje da wani wata baya yake a cikin ilimin kai na wani waje da wani ba su maka ji kai kuma kana wani waje ko kuma mun gane ba ilimi ba bari in ce misali a malam ma'azu fari ne dogo to yanzu a ware malam ma'azu ya fita kuma a ware wani dogon da farin bai fita misali ya yi zai yi a ware siffar dogon da farin a gefe kuma a ware zatin malam ba an da ba zai yi ba a shiga gani to misali ke to in haka ne ke nan to balle kuma Allah subhanahu ta'ala ya zai yi a ce a canza a Allah ya zama ilimin sa na wani waje ko kudin sa na wani waje shi ko za ta zama wani waje a'a ba haka ba wannan tawilin kan kan bace cewa inna Allah ma'ana ta ce bi ilmi a'a kan kan bace ba kawai Allah ya sanar da mu ka bata haka ya danganta in ka iya bayyana shi ke nan kai mai tsawa ga wani wani ya gani ka imani kawai kamar yadda sai na wani kuke faɗa aman na billahi ala muradillahi kawai na imani da Allah da sama da Allah ke ne ba ruwan mai su shigi a kai a kai a kai a abin da ya yi imani da abin da Allah ya faɗa daidai da yadda ke ne mun gane mun gane mun da yadda kawai daga cikin dama wanda za su yi musu shafi hau to shi ne ma'ana abin da shi ke ba iya ba na kuma cewa albaƙiyya ta bizai ita baƙiyya nan da ya ce inna Allah wa huwa ma'ahu mu yana tare da su aina ma kanu a inda suke to maƙiyyar fa da zatin Allah ne ba da wani abu daban ba
وإذا بلغت فلا مكية in ba za ta je bayyana su ya zama fahiya kuma in dai zama za su ne kuma bayyana kansu su zama zama kuma a ce kuma tare da wani abu ai ba ma zama yin su ba ma bayyana su في ظاهر الآية a cikin zahirin wannan aya da ni قرع قلوب المنافقين Allah subhanahu wa ta'ala ya kwankwasa zukatan wato munafiqai ne هذا النجوى wai da suke suna yin gulma su ware da cikin mutane su koma gefe suna da tsaye da suna da tsaye akan musulmai mu ne da kuma ba ma ba ba to dan Allah ya daka tsawa ya kwankwasa zuciyar tsoro sai Allah ya ce duk inda kuke na sadu ba ya kullum yana da wani ita ce gana mu su ne na kwawo ka rike duk abin da zaka faɗa ka faɗa da sanin cewa Allah ya sanar da shi to masu gulma kenan akan mu'minai shi da huta Allah ya sanar da shi وكانت مدارسهم ثلاثة ثلاثة dama kuma zaman nasu suna yi suna ya ga suke warewa uku uku ce can mu can uku can uku can uku وخاصة ko kuma biyar biyar haka suke warewa في نزول الآية yayin da ayar ta lokacin haka suke فجاء النصر بعدهم sai adadin sai nassun ayar sai ya zo da adadin da suke yi dama dama uku uku biyar biyar suke yi gurup gurup to sai ayar ta zo a haka nan san da suwa shi
تعليم وجهة إلهه تعالى dan Allah ya nuna musu yana fasali tsananin sanin Allah da kuma cewa Allah na fa ganin su ba har adadin su ma ya san surori da ba Allah ya ga wannan ayar على كليتهم a su kulliyar su علمنا فهم على مكيته wanda yake wato an an an nan bahar an nusar a nuna mu iya Allah subhanahu wa ta'ala gare su cewa Allah ya sanu ومع ما قلنا للسر أمرني to lokacin da kace maka fadi sirrin asrul rashi misali kace asrul ya ya فقد قلنا to بالسر الخالد ai mun fada sirri mun fada sirri ne shi dai dai dai dai dai dai amma ka fada sirri ne mun fada sirri ne amma yau da ma sha Allah ya fada ku to maka fada mutum ma da zai da zai da afkani ma ta ce in kuma cin sirri ne mutum sirri ne da ba ya shiga ni ba shiga wannan isharar shi shi muke da Allah ya zuwa ga adadin haƙaƙin jinsi da kuma wani ishara ya zuwa ga adadin masu abin da ake cewa habatul hamd ko kuma ka fi da rawar cikin sabon hamd duka baki da
الله محمد رسول الله kaga Allahu Muhammadu Rasulu Allahu Akbar kaga kai da kan wannan guda hudu ne. ko wace kalma ɗaya da guda kawai cikin ishara da bazai shi farkon shine karshen gidi sai juna eh amma da abdul hamd kenan sai sa Allahu a farko Muhammadu ya sai Rasul sai kuma wani Allahu a ƙarshe yadda farkon take a ƙarshen take kila alhamdulillah wal hamdulillah الطرفان أضيفان بسم الله كما يدل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأوسط أن يبكي على ما هو عليه ومن قبيل النبي ألف نظر لا تأمد الحفظ بالحمد wanda kuma da sai wanda yake sai dai masu wanda suke wato a cikin wanda da shiwu suke gane wa Allah sai masu ومع إلهه تعالى amma zuwan Allah subhanahu wataala da yazo kuma a aukai da Allah ya zo da wuce kaga da yazo bai ce ma ya kuni min najwa isnani illa huwa salihu ba bai ce ma ya kuni min najwa sittatin illa huwa salihu ba dai ai Allah bai kawo cika ba sai ma ya kawo eh abin da ake so ma'ana bai kawo cika ba ai da sai dai ma'ana uku biyar sama ƙasa amince
تعالى to wannan aksu madda a alai مدى عليه
aka san abin da su suke da awani انتهى الاثنين domin sun jahilci na biyu sun zarci biyu الله wanda yake Allah ne na uku su ba su gane haka ba su cewa suka salisu da lafiya ba ce salisu itinani ba a cikin aya ko eh su ba da tiri ke magana ba su taba cewa Allah shi ne na uku biyu ba sun jahilci biyun da Allah ne na uku su sai su ce Allah ne na uku uku da haka da su da haka ne shi sai Allah ya nuna musu yake na bakar da su aka san abin da su suke da'awa cewa ya ai mu gane bane ne mu gane ma ai Allah na ukun biyu ne ma ya duk ukun ta
قال الله إلا أن يكون معه shi ثالث sa Allah ya ki sai da zauna da mutum a hadisi Allah yana cewa inna Allah wa yusul bihi bil musa ko Allah wuce ne kuma yana son mutum ma Allah shi ma rai ma rai kuma yana son mutum حيث جعلوا مع الشرك azima Allah mu azima Allah mu sanya Allah ta da shafaki da kai ta gare su دمرهم الله تعالى Allah subhanahu wa ta'ala ya jama'a su da harkar da su
والقرآن إيجاب بالإيجاب shi Qur'ani gajiyarwa ne a cikin takaitacci ma'anar gajiyarwa shi ne wata irin zarangwana ce da ba za a iya kokaya ba ta ce na irin ijabi ce ijabi zarangwana wanda ba a iya kwatantawa abinda ba zai yi wani ya mai da irinsa ba da ijabi ce shi za ƙur'ani yana da wannan sirrin ai larabci ne kuma laraba aka san kuma da shi amma aka ce in kun isa kuma ya bai da kuma ku kawo wanda ba shi ba kuma ya gane yin haka ba su yi haka ba kage sun haka wannan ma'ana ke nan Qur'an ijabi Qur'ani gajarwa ne da ijabi a cikin take tantance ma'ana ijabi shi ce ijabi ne shi ijabi shi ne a kawo kalmomi ɗan kaɗan amma kowace kalma sai bari ma kowane harafi yana ɗauke da wata dilala wanda in ba isa wannan ma'anar ba ba za ta fita wanda ake nufi wata ma'anar ma a koyar take a ƙasan kalmomi ba shi za su ba da zuwa kalmomi mutum ba in yi kansa yanzu a nan mai kawai ana cewa yanzu inda aka samu mutum uku masu ganawa shi ne hudu abu sun an samu mutum biyar shi da shida amma kai yanzu ba an gaya maka ba ka san me yadda bibi yasa Allah ya maka uku da hudu a ciki ba uku da da biyar a ciki ba sai in ka ji asbabun nuzuli ka san cewa a zamanin manzo Allah munafikai suna wayewa gurup gurup mutum uku uku da mutum biyar biyar shi yasa Allah ya bayyana wannan adadin yace uku biyar kaga akwai jilala a cikin wannan kalmar sai tana koyi a cikin ma'ana tana koyi a cikin ma'ana sannan kuma har yau dalilin da Allah bai ce in an zama mutum biyu suna ganawa shi ne na uku ba saboda ya ɓata aƙidar masu cewa inna Allah ta dusa za su ne Allah ta uku to dan gani amfani da wannan ya karba musu gwiwa ko ya ba su wani ba'an hujja sai Allah ya zagaye wannan arzikin bai faɗi shi ba duk da cewa ko har shi ne gidi domin ya ce wala adna min zalika ko kada da haka din ma amma zai faɗi shi ba kaga ba ji lalacewa take a koyi a cikin arziki to haka dai haka dai haka dai sun za ka dai akwai akwai dilala dilala akwai ijabi ta cewa sosai a cikin ijabi ta ke cin zai burani ba sai a ba su da cewa an abin da ya mara kawai kafin sun rawa.
Ɗaukar da ayoyi ma ƙwarar talatati.
Kaga ayar sai ta rabu da abin da yake gaba kafin da su farfaɗe shi Kuma ɗaukar da da abin da ya wuce da ya farfaɗe shi ba.
Wakala.
Sai Allah ya ce wala an zaɗi zalika ko kasa da haka har tun daga biyu ɗaya duk ɗaya shi.
Ijazu.
Dan kike shi ne sai kawai ba sai an tsawaita ba.
Fadakala jami'ar adalci.
kuma da ya ce da ya ce da ya ce wato wala wala aka tara don kuma kaga adadi ya shiga daga nan har miliyan har miliyan har triliyan har a ji adadin kuma da gari ba gargajiyar da da da da da akwaliyar da waye da zai har da nan ma har inda za a je ma adadin ma ya ga a fara Na.
zai ga wani Subhanahu wa ta'ala.
eh har zuwa sama abin da yake wato alf alf sai ka tafi da abu Wakala.
Allah Ibrahim bin Hajar la yahdani.
shi Ibrahim an haɗa da shi rubuta Allah.
Allah ya tsafa masa Ibn Kalam.
abin kaura عام
shekara ta 1672
dubu ɗari uku da saba'in da فصل Rabiya insha Allah.
السادس الخامس من الفتاوى Wato wasiƙa ta biyar daga cikin fatawoyi.
سؤال Waya ce muke yi game da azal وعدد الأدب da kuma azalul azal وأبد الأبد da kuma abadul abad.
وكيف أمد كل منهما Yaya tazara الآخر yaya kuma tazara take tsakanin kowanne daga cikin sa ka dan wasa.
وما حقيقة معناه Me ma hakika ma'anar su an ce azal me ake nufi hakika? In an ce abada eh ai ba wuce ce wutun in dir azal har abada. Me azal din me abada din kuma yaya nisan tazara tsakanin abada da azal. kuma ma ai wannan azal akwai azal da azal ba akwai ma wani ma da shi ba nan ba ko da tambayi ba ba shine azal azal azal kuma an dawo nan abad kuma akwai abad da abad kuma akwai abadu abad da abad ba to ni yaya to ne yana ne shi ne zai ji a cikin tana da bayani akan su yaya ma'anar su kuma yaya ni na tazara a kan su وذكر عليه dan ku ne rubuto sai ji a cikin الجواب ga amsa
وذكر عليه rana ali jize اسمع في ka أبيك saurari abin da babanka zai gama yar kun gwada أضغط zo azalatu باعتبار الحقائق الثلاث idan an yi izina da haƙiƙoƙin nan guda uku hadarar zaki da hadarar sifa da hadarar suna ثلاث to su uku ne su ma hadarar su domin kowace hadara a nan gudu da naka saboda haka kenan akwai azal akwai azalul azal akwai azalul azalul azal shi ne abin da shi wata zanen usman da zai lamu na yi mota yake ishara ya zuwa gare shi da yake cewa awwalul azalati madala ainihin sirri ibtisani shehu ibrahim kai ne farkon azalatu za ta iya haka ce da gudu na tsaya iya nan to ma na ne ka san akwai wani abu Allah ba alaƙun ba ɗaya wacce suna da dama cewa ya ce guda uku ne talatin su uku ne wani ba da wani dan sai ke cewa a wani azar na karfi cewa lamba lamba ce
والعضل shi kuma azar إضافة عما لم يذكره duk sanda gani an ce azar abin da ake nufi ana nufin abin da bai bushe ba da ɗai tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun har ma ne ka dauke ka taba dan tun nan ba ka taba wala ba ba za ka taba wala tun nan ba da hakkin sai ta faɗa ka da duk inda kake tsammanin nisa can baya to ka hararo shi har kuma lokacin koyi ya yi za su iya hararo wato wannan ɗin ba gaba gurin waye ba gaba a gaba abin da bai taɓa kushe ba shi ne a gaba والعمل shi kuma abada إضافة amma عما لا raya ba يذكره eh ba su kuma raya ba shi kuma abad wato ana nufin abin da ba zai bushe ba nan gaba kenan shi ne har har har har har har har har har har yanzu da fara har iya inda gwamnati zai iya hangowa ƙasa da nan to shi ne a baya iwabun musayan wancan da ke da ma'ana kishe zai yadda azan take nesa can baya haka abad take nesa can gaba shi ke nan abin da yake
وأنت إن تذكر كذا kuma kai in kai tunani في حقيقة وجود الوجود in kai tunani a cikin hakikar batinin batini وذكر لا تذكر za ka san cewa ai dama wata uku shi ba وبالبدون أمر كذلك haka nan a cikin batini wanda batini batini akwai batini kuma akwai buduni akwai buduni buduni kafin buduni kuma akwai zuhuru da zuhuru buduni buduni buduni da wani kula kakan ji batini za ka ga abin da yake wato a in ka zafi nuna buduni wajen to haram wajen ta haram da za ta samu dama can bata bushe ba ma'ana ita ce a zafin can baya ke wa bil mu'min aslu ga zalika haka na cikin buduni to shi ma asalin ta kamar haka ne ma'ana ba ta bushewa ba وفي الظهور haka كذلك na cikin zuhuru ma kaga zuhuru kullu kullu kullu misalan sai za ka wancan hanyoyin guda uku ma'ana zaki sifa da kuma isi
وتبين لك wannan zai bayyana gare ka بذلك da wannan za ka gane أن العضل cewa shi azal هو وجود الوجود yawwa shi azal shi ne buduni buduni وعدم العدم هو الوجود shi kuma azal azali shi ne zuhuru ko وجود wani shi ne buduru وعدم عدم العدم shi kuma azal azal azal shi ne zuhuru a sai ya fito yanzu ya bayyana yanzu nan gurin zuhuru wato ita ce azal azal azal in kuma ka san ko abadatu to kuma ita ce ita ce abad farko ce sannan wato buduru ita ce azal azal haka ne in ka sauko a bad kuma to in ka sauko a bad kuma ita ce a badul abad an kula to ita kuma wato wato wato budulul budul ita ce a bad sai da in ka sauko a bad kuma ita ce a badul abadul abad abu bai sun kuye ne ba ba to ba lura ba ko ki tawa ciki haka in za a haka ko wannan yana wannan yana wanda ba zan ce ne mai yan wasu ya hagu ba wani wani shi bane sosai haka da yake a rasu da ake da can kuma ga ga shi rashin duniya tana kana masa ba ka gano ne wasu lokaci ba a iya bayanin su wara wara yadda za a fahimta ba a cikin aiki ba zawiya don dai a zawiya ake warware su sosai saboda ba to shi wani sallah sallah yana cewa sallah ya sallama haɗibun nasa ala kadirin kule ko ita magana da mutane ba gudanar da su wannan ba yana nufin cewa wani duk wanda ake magana da su ba su hankali ba haka ake nufi ba amma akwai matakan da sai sun tako sun iya gane wani abu mutumin da yake wato ɗan sakandire aji shida to karatun da za a yi masa a wajen lissafi ba irin da za a yi wa ɗan firamare a ba na in aka wa ɗan firamare a ba bada zai gani rikita mara gani kawai za a yi saboda bai ta kuma wasu matakai wanda da bibiyo kafin ya zo gane ba wannan zance ne da ma'arifa kuma dukkan abubuwan da shi ke nan gurin ishara ce na faɗi turkin ishara ta farko akwai haɗari guda uku hakika ta farko zaki in ga galama ko ka ta farko ka ce to ziba ka zama a farko in ga galama ta biyu ta ce ismi ta uku ta ce zaki wannan su kansu ɗin ishara ne kuma ba hakika suna faɗa ba yau haɗa su ne da yaran da wasu za su yi fahimta har yanzu wanda aka wani haɗari guda uku kamar da shugaban abin da bada haƙaƙin salati salasun dama su azalatu da amada su uku ne in ka kula da haƙaƙin salat da su waye haƙaƙin salati su ne dai waɗannan da na faɗa yanzu sifa ta fi zaki kuma su ne dai aikin da ake yi wajen tarbiyya wa da ko da wani fitar da kuma kan ya ba ita sai ga dan mace ba ya ku yi iya wannan shi ya fahimta to shi kenan gaya abin da zai gane shi ba
wa kalamin bil amma amma yan wa su sani irin wannan dalilin shi sa muke tafiya abin da yake tafiya ba wani abu wanda shi ne ba tafiya da ake da ba wani abu ake ba ita tarkiya ma'anarta duk dan haifacci irin waɗannan wannan shi sa mun zo karatu yanzu na faɗa da duk ɗan uwa mu biya da su sa bai da garki saboda su sun gane da kansa an kama da zazzura akan akan takarda sun gane su an riga an ba da zabobin shi sa da na faɗa da harshen isha da take fahimta amma wani zai gani asa inda na biya ya wani gani a akwai da biyu ba a kama hannunka an ɗora akan waɗansu rumuzu bane wato waɗansu yarurruka da ake zance da su kuma dama kamar da shirki ta a sai mai ishara fi kuɗin ne lam abu da sirri habibi khalli asa fatiha kai ka gane ishara dan ba na tura a filin wasu ina na kan faɗe shi ishara da kawai kalamu na ishara ta wata tsara bayana ta fasula dan su duka mu isharori ne su duka zama zance ƙarara to ƙashi ya ce ba za su ciwo ba shi yasa dole ishara muke magana to shi yasa ka fahimci dalilin da ake tafiya ne shi kuma ya zala yana cewa wato kashin mahjuban yu'arridu wasilan yuraki ulul irfani bil jahl wal najwa ai shi Ibrahim doro ku yukashin mahjuban in mahjubi zan gaba sa sai mai kashe ma'ana a bashi kowace a bude kuma sai yanzu ne gane na ya samu kashe kike da sai ya yi usul yu'arrif wasil in ji usulun ko sai ma ma'arifa ma'ana shi ne a kama hannunka ya zuwa ga wasu hadarorin kuma in gane da gairu sana'ul awwalu fala na fana'atu sai a sanar da ke zuwa ga fana'atu din wato hai biyu kenan in kuma alibi ne ya zo to kuma wannan yura kikul irfan da dan wanda ta yana ta kiyantar da ma'arifa wa ta ma'arifa kuma su kuma yanzu zuwa ga matakai na ma'arifa da za su gane abubuwa wato su gane da sama da su ilmin kan za ka yawa sai abubuwa wani lokaci wani gani sai dai tsaya a haka kawai.
wa kalamin bil abadi to zancen da zan ma a cikin abada wata kuma
nafa kalami bil alam irin dai zancen da ma a cikin azalatu ne kawai ka auna shi dai ɗaya ne shi ne abin da faɗa cewa kawai a wani su ya da rasu ta uku na ma uku ne can sama ne nan ko can ƙasa shi kenan kawai kana gane da aka gani wa hada qawlu
shi ke nan ba fata kanku shi abada su kafin ne wa la tabar shi kuma abada su bayan ne mana to ne haythu la qawliyya wa la ya ba'diyya gaji kuma sai da ba ma bakan biya ba mu hajiya kuma ba ma baka mu babu bayan duk ka ɗauka ba ba duk ana bayan da za a ɗan gano na abu kawai amma da wancan babu babu kafin babu ko bayan mana kafin tajalli da ko bayan tajalli tun ana zatin bahar da ko bayan an zama zatin hadisi duk ma'ana kenan
wa ma wa ma amattahuma
amma abadu kuma biza ko tazara da ke tsakanin su kuma wa da ghayruhuma kuma gaya da ke tsakanin su fala amala lil azmi wa la ghayata to ita dai azan ba ta da wani tazara ba ta da wani biza wanda za a iya fita sawa za a iya farko dan su shi abin da aka ce da kai ka fita zabi da jagi to ka gane me a ciki Hmm? kamar kai ne bai za a ba tambayar ka ka ba mu labarin ba mu kan sana budurwa to ka sani kai kana yana nan balle ka sani ko ko ba mu labarin ba wanda sani yana saurayi to sai ka sani kenan da sai aure wanda zan balle a shekara balle ka duniya balle ka zama kaga wannan shi ne ma'anar kaulin nan wani musa dan mutunce ne ya zaɓa da suna abu in ka dan ce azalatu ana zance ne a hadar Allah tabaraka wa ta'ala tun kafin tajin shi ko ba wanda ya san Allah kafin tajin domin ya ce kuntu kanzan mahsiyar lam arab fa arab al arab fa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu fi ba'arfu na tabbata ni kanka ce kullal ya ba wanda ya sani sai na ba a sani sai na halicci halitta kai sai sannan ake da biwa to dan zai zaka ce bi sanan da zaka san Allah ke to sai ake magana a azaba to azaba nan kafin ne to kafin ka ce me yana shi yasa nan gurin ba a madu ba ga ba a sanna ka da su yi so abin ya da ya gane a mai
فقد العقل أماد yasa والغاية al'amadu wal gayat da nisan da kuma tazarar da sun yanke ba عن ترك حقيقة الأدب sun yanke ga barin wato sun yi hakika azaba لا سيما عدد الأدب balle ba azal adabi وعدد عدد الأدب balle kuma azalu azal adabi duk ba za su gaba ba wanda za ka yi dace الذي هو مشاهد وعدد الأحكام wanda shi ba da ma nan gudun shi ne ma matuƙar makwarar tunanin mazaje sai sun zai gudun suka cin burki da ba za ku haka ba ya za daga nan gudun hankali yake rikicewa a cikin waɗannan da sau وكرد الخلل الإبارة daga nan gudun ibara sun ga cakuɗewa ka ta gane da za ka ci sai ka kama garin wani gawai متبع تفكر wasu da nasha nan suke nashewa لأن العدل domin shi azal كما تقدم kamar yadda ya gabata a can baya عبادة أما لم يزل ana magana ne akan abin da da ba shi bai gushe ba
ويوم واحد من أيامه shi ko wuni ɗaya daga cikin wulinnika daga cikin azalatu أرسل نفسه kamar ba za ta kirga shekara dubu ne a cikin lissafin mutane kamar ba za ta kirga shekara dubu ne a lissafin da mutane to yanzu kai abin da aka ce ma wuni ɗaya kamar shekara dubu wani yau za ka yi faɗa a zai ayyamun lafi wuce وتلك هي أيام الخير wannan suna ayyamun lafi التي أولى بالتذكير بها wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni cewa a dinga sanarwa da su هذا ba da تدعو kirgu da ayyamin lafi على في أيام الله shi ga ayyamin Allah ya ce wa zakirun da ayyamin sanar da zuwa fadikan Allah to fadikan Allah ba kenan wuni ɗaya kamar shekara dubu
تلك أيام wa'annan kwanaki مشتركة بأيام الدنيا wato sun ke misalin wato sun suna tarayya ne fada kwanakin duniya ba a wasu kwanaki ne a can wani wuri a ajiye ba wasu mutane da bancan za su zara a cikin awa suna tarayya ne wajen kwanakin namu ne kawai yadda kaga a sama da lahadi da jirin da lata laraba da abin juma'a suna ta juya a kullum a cikin su ne ake samun ayyukan lafi ba wanda ba amma kuma su wuni ne a cikin kuma shekarar duniya ne kawai
وعلى الدنيا في أيام kawai الدنيا yadda abin yake yan duniya suna rayuwa a cikin kwanakin da duniya ne وعلى masu الله awoyi ashirin da hudu eh
وعلى الله في kuma a أيام hannun الدنيا zai zai ce ayyaman Allah kawai shi sa za ka ga in kai tunani a cikin kwanuka da kuma albarkar lokaci da Allah ya bawa mazajen Allah yanzu da ke misalin shi Ibrahim zai ba shekara saba'in da biyar amma ka fito ayyukan da gaba ɗaya ka biyu a gaba ka ko a cikin kwakwalwa ka hararo ayyukan shi Ibrahim zai ba ta shekara saba'in da biyar sai ka san wannan shekaru ba a cikin su aka wannan ayyukan wallahi ba su ba to ko dai wannan wasu kwanaki hannun mu kana shi Ibrahim a shekara saba'in da biyar idan suka da yaro da zuwa wani wanda ya dauka a ce dai a shiga a wani da yaro yi to wannan wannan ya mai sirri yanzu mutum wanda al'ada da zariya ta samu eh ya na da shi dusa wani wala da kuma al'ada da zariya duk wani mutum shi da bi na kai har da shi a zuwa ka ce ba ta da kai to wala wala sai har da fi ne ake kenan da ya tafi ya fitar da bawo ne da ba da wanda al'ada da zariya ba dukkan gari ne yau yana cikin abinci ya tuna bai abba to wanda shi kuma ka gani akwai kafan kushiya duk rubuce rubuce shi kuma yana waka yana da shi ma eh yana da dama shi ma rubuta kafan kushiya inda shi jalla biyu sai kafan kushiya da shi magarib mutaniya kaza ga sunan dai sannan kuma can zaga da duniya ga abuwa to duka duk waɗannan tafai ma da rubuce rubuce shi kuma yana da rubuta sai ka rasa wani yaushe shi ba yi wannan aiki to ba nan ne hankali ka zai tashi ba sai ka kalli ka da shi ba shi ba ka zai gida lokacin sai wata shi ba gida wata shi ne daga sun je daga jikin nan wata shi da wata biyu da su za mu shiga wa kawo mutum mu kada mata da kala sai ka ji kawo tana cikin wai nan ana shi ne ya yi jikin zango sai yi yawon gashi ba shi wata lalu sai biyanan da ya'yan da su wata shi ba sai zuwa tashi kuma ta kala saboda ta kana harar lokacin da dawo a cikin yana cewa wa'an yamta a hadisun ma'aikun cikin da su misalin ne ba hukun guji wa dole na gwamnatar da mataye na sannan na na marayantar da ƴaƴaye na na mai da ƴaƴa na marayu na mai da mata na bagwai saboda kullum mata da bana da mata da kullum mata kamar da su a wuri a ba su kamar bagwai ƴaƴa ga su uwa ma ba sai ga wani yau da dai haka fasara ne ba hukum kuji sai manzo Allah ya zama mun duka na wajen da kuma zama mun baki dana to na sai ma Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da kenan to sai shi ba ya samu da lokaci ba kuma shi mun kan irin alaƙoƙin da da diplomasiya a lokacin da duk kana da duniya da shi ba ko ina to da wanda shi kuma da zai zuwa ba shi ba wanda ne ba da wannan kan ana karawata kawai wa ya ɓangaren malaman kuma duniya ga kowa ne mashi ba yake neman lafiya kawo wa ya gaza ki sarki suna almajirai kuma aiki ke nan su jiyo shi samu da lokacin ba gida kai za ka san lalle a yau a har za a ce a yau na yanzu lokacin su ba yau na wani madalla kyautu zana ba labari a lokaci guda yana rubutu lissafi ke wallafa ba kwafe yake ba ko kwafi ne ka kalla kan ka rubuta ka san da yake to wajen wallafawa yake zai iya kyau shi a kwallon kuma yana ba da karatu a lokacin kuma yana yana yana yana wurdi kuma nan na ɗauka karatu nan yana tsarin da kuma wurdi yake kuma a lokacin da shi kaɗai ne kuma ba ɗaya ne ka duba yana da alabiya a gare ɗaya da raka a dubu kai ka tashi ka zama ka ba ka raka a hamsin a faɗa ka fara da farko da zuwa ƙarshen gari ina ka kai hamsin waɗanda ɗan da haka sai ka zuwa da ƙarfi ita shi ta zama lokacin amma duk yawan duniya da kafin zuwa ne kai da ka za a yi wani da duk wajen na kusan duk da ya san tunani a cikin shawani a yi mutu shigo to da wani sauke wani a kana shabar da masu zaba su yi ba sai ya ta fito ta ta gaba gaba to shi duk da ne a shabar kuma har yi zama lokacin gwaciyar har yi zama lokacin tara da iyali da ake nan kai kana sana shi ana zai sa ta iya wani lokacin ba irin naka bane wani irin albarka Allah ya kama ni ga wace mu da haram madalla ayyuhum bisur an kama an buga an buga ka dangare da kanun su ga wannan sanan wannan sanan an tuji wani wannan tuwa ne dan ba mu fatimu wanda ka danga tana da wata toba wanda fatimin ta fi rahma rahama ce a ciki zahiru zahirin ta kuma min kibali Allah ala ta ta fama ne in suka sa ta wahala na cikin alama nan kuma yana yana da cikin alama Allah kuma cikin
ina Allah tulahu sai mai wasu
ina tulahu haka ne suna kiran su ma alam takum ma'akum wai ba da namiji bane ne yanzu mun kuma ɗaya bane ne alamu ya ɗaya muke wasifa a wuri ne muke gara gara gara kalubale alamu yau ولكنكم فتنتم sai أنفسكم dai kun kun kun ku shiga wannan kure da san duniya da kuma yau duniya وتربصتم eh kuka ta saurare وارتبتم kuka ta kuna ku kwanto a cikin kwa uku ba kuwa wa ga rasuwar amaniyu a ta ji amrullahi to mu ce mu suka rike kan Allah ba Allah ya zo da shi ku ku hanya eh da ku shigo hanya kuma da sunna da rai ina ba da ku ba bayan faɗa da Qur'ani نعم ولا يزال سير العارف بربه yasa tafiya irin ta arifi masanin Allah subhanahu wa ta'ala baya gushewa في تلك الأحياء yana cikin wannan kwanuka na Allah في a البيوت cikin gaibi ولا يلقى غير وجوده ليس معه وجود baya sanin kawai ba a ganin komai sai wata sabuwa wanda ba wata sabuwa tare da shi yasa ka hukunta wa arifi zirin gaji na tashi yau diga da wanda da Allah ya yi tabe shi shi da yake kenan kai ba wani kita ba da ana su zama da ba mu zama da yawa ba mu zama da yawa حتى يتحير بالعظمة haka gashi yana yana rikicewa yana fimocewa a cikin girman Allah da والكبرياء kuma kibiya ubangiji الله تعالى wanda su su biyun nan su kuma da azamatu الله يتهدى يعني da za da za su ta tafi ga arifi صار تكبر wallahi sai kuma ga nan matsalar su في أضلاع بالله ترفق عينه a cikin mafi gaggawa da bisa ke ba
وإليه يشير القول الديني yanzu ga wannan mai ma fatan imamu jirani Allah ya zai shi ke yake shara من ألف البهاء man alifa من ألف البهاء duk wanda ya saba da kullum Allah tabaraka wa ta'ala لا يثبت to ba zai tabbata ba والكبرياء idan azama da kibriya wasu ka bayyana saboda shi a hana- a hazaran wato wato wato ba haku yake to in azama da kibriya wasu ka tafi ba kan gari sai da zaba ta fashi sai shiga hadi ya diwo shi saboda ya zama saba da hazaran ba
وما وراء هذا to abin da ya wuce nan gurin ba daga nan kuma ka tsallake nan لا يزال في أوراقه to ba a rubuta a saka ne ce ku jama sai ga ni ba za a rubuta ba daga nan ne kuma shi ke da ya inda za a iya rubuta mun gama to to ne ka rubuta ta mun gane ne eh Allah ya ga wanda ka wani shi ne kamar da ku sauka wallahi wani shi ne kamar da ku sauka to shi ne kuma wanda Allah ya rabu abin da rubutu ba sai da shi ولا يزال في أعلاه ba a duba da ido a gani a karanta ba zai karatu ba إلا أن هناك sai dai ka sani cewa akwai tafiya ta har abada da والعظم kuma tafiya ta azab wanda ba ta yankewa فقد قيل yasa wannan shi ne ma'ana abin da shi yake wani a cikin risalar na cikin da baka ta arziki samu risalar na jahiliya mutum yau cikin da yake da shi ba da shi da yake cewa wa yan buki yan muridi Allah ya taba sai mu hatta yin haka kai idan da hika bi bane har ina shi ne alamin ne maka wa ashkar alai haruko da har ina shi ne alamin ne maka ya kamata mu muridi kar ya bari kai irin sa cikin cikin Allah ta kullum ya ta kokari cikin gane abin da za ta sani ya ta kokari cikin da wannan har sai ya zo ya riske ni idan ya zo ya riske ni ba in na wajen da nake fitar da na ka tura shi ba to ya tafi ya banne ta kullum shi da girma kai ya dauka shi tura shi ba na kuma ya gaya maka cewa wai muridi ka ka ne mallakin ka ne in ya zo ya kure iya abin da ka sani ya zai zana waye ba da ka zuwa wani ne ba kayan ka wani mutum ya shi da ne in ya barka ya tafi gurin wurinka ya bar shi da ne da gurin shi da ne kawai ba ta wani kawai da gurin shi da ne da gurin shi da kai ma da za ka kai ka nasiha da wanda ba a cikin Allah da yake bishi da tsari shi kai ba duk da tsari ya ga ne mu abin da aka da shi kawai ba kuma kana cikin girma ba kuma kanta shekaru ba kai da shi da ne ka babba ne ka koma mai kike kawai a kai ba kuma ka zai yau ka zai yau kawai daukar ka gata kawai ka zai yau shi a yi karkata وقوم بلا شيء قوة قوة أحسن مريدني حسب ذلك هذا الشيء مريدني ولا أنا لم أدرك يقوم مريدني أشي لا كان وقت مريدك تتوقع تسكت على الساعة إن كنت كنت كاكا من أنا أقول لك كنت كاكا كنت موت إنه وقام
فكل الذي هتلاقيه an daɗe dukkan haƙoƙi da والمجازات majazozi da zamunna da wurare da wurdai da walidatu da ma'arba da ɗanɗano da ɗanar da su kamar yadda ake mai hannun ƙasa kamar yadda ake mai lissafi ko takarda
فكيف هذا المقام ma mutum wannan makami غالب عليه duk wanda ya gane wannan matsayi to mafi yawan abin da za ka gane da ya shi shi sai shi kawai إن da حمل hama na wani kan da sai da shi don shi Allah ya da shi don shi ba kai ba ina wa abu ba hama na wani kan da sai da shi ai da shi to duk wanda ya zo nan gurin yana ga yadda إلا من أذن له الرحمن sai dai la ya da kallon gurin illa man zalla wa rahman ba za ka yana magana ba sai wanda arhamani ya wani duniya magana shi ku yanzu arhamani shi ne yanzu magana muka in ya kasa tace kai magana ya ce wa kala sawa ko kuka tashi magana ma dai hikima za ka faɗa ba shi ne ba dinga wakiya ولا يتمنى إلا ba العدم المحال za ka ga yana burin wani abu ban da babu kawai kullum cikin babu kawai babu babu يسكن له المقام saboda mukami ne ne ne ne da faɗi gare shi ويحلو له kuma المقام mukami ya daɗi gare shi وترى يمشي ذلك.
الزبالة أمام جامدة وهي تمر سحاب nan da za ka ga dole wani tuta su ba jami'a kai kana tsammanin a gaskiyar suke guri guda ba sa motsi wai ya tamaru nan ku gudu suke matsa su haɗu da gudu da girgije ke kai kana ganin dutse a jiki guri guda kan fara motsa da Allah Allah ya ce gudu yake kamar girgije sai wanda dutse mai gana dutse kamar girgije ba dai ana da shan ruwa an nuna da wani ma'ana ba ko shi za ka cewa tafiyu dibali haibatan yin jalaji izala halakan ba su zuru guramar kafa zuwa suna suna zama da gudu lokacin da ya ci da jama'a da wata
والضرار وكتب إبراهيم الكويت أعمل على الكويت نعم فضل الفاتحة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم مراتب وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم من من ما تجيب الفاظ منها
wato bayani ba zai iya ɗaukar su ba a ce za a maka bayanin martabobin baɗinin manzan Allah shi manzan Allah ya martabo masa da baɗi ne zai a tunan gudun kan bayani ba zai iya ɗauka ba wanda bayani zai yi wa hanyar yawa
هكذا أول نسبة من نسبة مقامة الصدق صلى الله عليه وسلم haka na farkon nisba daga cikin nisbobin makabobin manzan Allah ma ba za ka bayani ba وحيث kuma كان makabobin sirrin manzan Allah wai sirrin manzan Allah kuma sai hadar ismi ke da shi ma martabasa ko martabasa ba kowa ba ka yi bayani ba وهو حيث كان الله shi ko yana nan inda Allah ya ke kawai shi kenan ولا شيء أمره ba kuma da ba ko kawai tsarin shi وذلك لم shi يتقدم ku ka san bai gushe ba da tsayi ولا ba يزال kuma zai gushe ba a abada ta ba Allah kullum zaman mene ba ba wannan ba su ba kullum haka suke kawai ba wannan da suka fara kullum da kai subhanallah وهو صلى الله عليه وسلم shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama في ذلك a cikin wannan الأمر makami صبر shi sirri ne kuma وحمد shi godiya ne وتصير eh hamdu kudusi zaki ذاتي kuma zaki ha.
وهذه هي حدث هابوس To wannan ita ce ma'ana hadara hawkut da ake cewa akwai wadansu hadaratul hamsi wanda waɗansu suke tsammani kamar su ne haƙaƙi haƙiƙoƙi ke sa sai da suka ƙaƙi ba arba'in sai suka nemi shi da suke yin tawaga ne kai na bawa mai ta ta faɗa a kan kike abin da yake da fasa kike ne maka haɗa shi da abin da ba shi ne akwai haƙaƙi ko da zai daban wannan guda kuɗi ne ba ƙari ba ne eh na kuɗi ba ƙari ba ne shi ne abin da aya ta yi shara zuwa gare shi kuma da abubuwan ban azu ban zahiru ban zahiru ko da ya ce akwai kuma hamara su da hamsu wannan kuma wani abu ne daban da ayyukan ya hadar za su Allah tabaraka wa ta'ala su ne habusu labusu jabusu malakutu da kuma nasutu su ne biyar ɗin wannan wani abu ne da ba akwai ma da su wa'i bayan su abu al'adar na gudu da hannun dama kawai haɓa za su hannun dama ne masu kira da sau kuma hannun hagu su ne sirru ruhu atsaru kalbu nafsu su ne abokan shige waɗannan hazaratun hagu lagu da wani baku da wasu haka da gaya da mai na hazaratun ya zama wani zai wani zance ne kawai kana iya haka nada shi koji kawai kana lagu ba da kwari ko ba haka ba baka da gamu tuki a sama sama shi ne magana ko
وهذه هذا الزهور wannan ita ce hazara hawa mutu ga zama والأحاديث بعينها kuma ita ce ahadiyya dukkanin ahadiyya kuwa
ثم حصلت أغلب to الإرادة daga nan ne kuma sai nufin Allah da barka ta ya ta'alluki ke hazar irada to sai kai ta'alluki tana tsaya da samuwarsa shi ne maza ta kawai zaba وذلك قبل التجلي wannan kafin fita jirgi ke nan to ai ka jirgi ba shi Allah ta yi kyau kana ya sa gari ya ce wahala kafin ta jirgi وأوجب الله shi sa sai ya عليه zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ta'alluki nan kawai ya fara cewa za ka yi ba وقال روحا sai ya zama ruwan kuma a hamada ita ba ya zama shi ne haka ruhi ya ba a hamada idan yanzu ta'allukin hadara da samuwar shi da maza da shi ya haifar da ahmadu shi ga hamar ahmadu ya yi ko ya uwa hamadu shi ke nan وهذه هذا sai ta الزهور kuma wannan shi hadar zahu
وواحدية
warwahi ne da kuma hadar wahiyya ba a hadiya ba kuma
ثم حصلت الاقتطاع والإفاضة التي منه تعالى إليه to daga nan kuma sai ibtida'i ya babu shine yanka da kuma kwaranye wanda yake daga Allah da bada wata ala yake kuma Allah ya kuma min shi ilaika ne min hu ilaika ta'ala
وذلك kuma tajallibin ahmadiyya shi ko wannan shine ma'anar tajallibin da Allah ya yi da ahmadiyyarsa da cikin muhammadiyarsa
وهي مظاهر shi ne ya fitta hadarin mazakarin suna amma ismi kenan والصفات da sifa ma gaba daya ومحل تشكل kuma shi ne mahallin tashakkura fi hadarin suwar wata kenan kuma ya fita ومحل التشكيل shi ne matsalar tashishi kuma ya fita kuma da mene da za ka mara tashishi min na hau zirri yau kun duk min za ka zama ne rafuna dukan ziyafi au kuntu kabla ta arujin ta harfaka min na sirri ma kala ta kenan da me eh wakati ne وهي
na kan zama ba ذاك بدأ برسول من ذاك من التسليم الناوي يقول لك من ذاك زمان إلى هنا نقول لهم ولا شيء يمكن يزيد بنا أو كنت أي كنت كنا ما فيها لا أورا ونحن بيجي لا لا بيجي إذا جبك بيت أو كنت يوشي قبل تعارف قبل أن أورا فأعطى أورا بيجي قبل تعارف تحرك من السر ما كان زادنا سيوانا أبو ديجي دكري ندنقلي أشوف أن نزل كوزي يموت أي نبي نفسه تمام يا بابو إذا كفلت الشجنان في قربتها كما يكفو wannan sai ne kuma ba ne magana ce ba ba ne magana ce ba wannan lifti min na kan diko sai na ba kaya tun daga wannan zamanin har zuwa nan da kuma yadda ba haka na zuwa ina ne kabula da baraya ko ji gurin da yi shahi jama'a wa wahala tashakkulati ko ina wahala tashakkulati kuma tashkiki وهي حدث ita ce hadarar da wuri وتأكد بالألوهية هذا عن عن العقل جنبه فاشل أمره سره وأسعد قلب نفسه فتقد كان بالألوهية
ورضي بالألوهية وما يرضي بالأبودية
وصار عقلا سيدنا ما أقل وعقلا وأب فسجد لا شيء سيتجدي لهذا يتجدي كهكي وجم النباوة فأنا حضر أن تسبت كنا محمدية وأسباب يقول الكائنات سرقة تكون بشير أنت وقلوب الحيوانات يقول زكاة تشدد كنا مموع الإنسانية الله وصار قلبا الحيوانات الإنسانية حضر ذاتي كنا أب سبحان الله وصار كلبا إذا سيدنا قلبه هو ومحمد محمد وهي حدث يصير الملك هذا الأمر كتبة
فتنزل في صورة سيرى في الصورة عن أدب بشرة أمة سوية وزيجة إلى النجاشة سيرى نفسا ونبيا ما النبي وهو مقام عالم من الملك كشين عالم الملك وكش عالم الناس في كعلمة
وأما مقام الزوج لا لا نسام سوية مدة شوي ولا أكيد كاسم مدة كذي كاسم بحكة لا هو دول اللي دول يا واحد والله كاسم دول يا واحد إيه وأنا بعرف ذي يوانا amma makamin sirri amma makamin sirrinsa kuma بينه وبين ربه tsakanin da ubangiji لم يتنزل لي أحد lam yadda da ahadi illa da shi sai bi ga kowa ba sai gari sun nan dano Allah bai taje bi ga kowa ba ga Allah shi sai yake cewa huwa al-abdu haqqan wal anamu hadidi manzana shine kawai bawa na hakika domin shi kadan ya karbi tajirbi daga Allah ko idan ne eh za ta hakiya za ta halama da mutum yake tajirbi za ta hakiya za ta halama wa awwal qabil tajirbi za ta hakiya ko وأول مزيد وأول قابل تجزية ذات الحق صح صح صح فلما شيء فرقا تعمي شيء فرقا وانت يكتب تجزية ذات الله باو وانت يكتب تجزية ذات الله دولا هو شمسة بمدانا أما فلما شمسة الله سبحانه وتعالى شيء هو الأبد حقا والألم أديده فلما شيء كوي باو على الله تبايك وبايك وصالة دومن تجزية ذات الحق Allah ya fada bi hakika Muhammadiyya saboda daga nan mu hakika Muhammadiyya ce ta bi hakika Ahmadiyya saboda daga nan hakika Ahmadiyya ce ta bi hakika Allah abdu kuma yuda ko daga nan kuma ya fada Allah su shi da da wani Allah da su da ba Allah ba wa malum zu
Allah ya ba wa maruhu yau na wa zuci su kai da Allah wallahi wallahi ba da wadani kan su kuka da in kinka wallahi yawa sai ga na ga wani ganin suna da su ko a wata da ku zo saka yanzu abu ne ku bude wata aiki man kana shi kun zo ba ka mai ba to wata da na ma daga shi ne Allah ya ba Allah eh ni kawai shi sai dai neman baraka da دعني شو الثانية شو الثاني وجد أول همامي ذربي وباقي الثواني ذوقه ذوق الناس هذه قد باع أدوان المدرسة والله أقول لك إن أي لك أنا شو أنا من من ولا كذا شيء ولا والله ولا والله Allah iya maka. Allah kan ya mutu cikin cikin majalisi ba. A wannan a wasan wani abu ke ba a'a girman abin kan wuce kallo yaya abin ya zai za a gane wani ke ba shi ba. Ni ma kada kin gani.
wa faru Amma ruhinsa,
dalla bisil katimi to ruhinsa kuma sai ya ci danji ga sirrin kashin koyayyen wato yi na mai koyayyen matsayi.
wa huwa radiyallahu anhu fi dalika
Nan gurin za ka gane wani abu. Allah ya shi bishin shi wani shi ta da hannu. Cikin wannan fi muqamin ruhun nabi yana cikin matsamin ruhi mazaka ne shi wannan da jirgi ne ke sai da shi wannan ruhi sirru ahmad shi ne sirri shi ne ahmad wa fi muqamin qalbi a makamin akalu kuma ruhun sadiqun shi ruhi ne kuma sirri fi muqamin qalbi a makamin kalu kuma aqalun wa qalibun akalu ne kuma khalifa jabul tangaran ko yawa yawa ina so da jabul tangaran amma da harshen shara suka ne cewa wanda ba dole hannu za a kai wani da ya ce jabul wa fi muqamin nafsihi a makamin nafsu kuma qalbun wa وصاحبه شيء قلبه يكون صاحبه يقول لصاحبه لا تهزن الله معك muqamin bisil katimi وأمر نفس نفس واشيكم هذا كشف لكم wa shaykhul شين الشيخ الأكبر الادمي ما تقدم يشير قوله تعالى وتفهم وين أنا إشارة لي ذاك الدكتور أبدا لما تقرأ شعبها ألم تر إلى ربك كيف مد الظل الله يكتب ألم تر إلى ربك كيف مد الذلة baka gani bane yadda ubangiji shi mun da yi ruwa to wannan duk ishara ce idan shi ba gida aiki wa kan maddal mu kai biyu zika isa bi ala abdin an da wannan da mu shi yana cewa ta haqqatu anna shaykha ziljun wa khatamun li a'mala zil mutabawi wa zilalati
وترى الجبال wannan da ba na tafi ko hadamin waje tumur mala sahai قل إن كان للرحمن ولد فأنا ana أول عبد
وإن كان للرحمن ولد فأنا أول الآبدين في إشارة كثيرة
وما وراء ذلك abin da ke bayan nan ba an aka tsallake ran ما تطيقه الإبادة wallahi ba zan san da zai dauka ba abin da zai faɗa sai shuru kuma ويقع أمر الملعون kuma ana yanke makogaron mutum ya fita shi dan gudun da daga nan za a tsaya girki baya wato shi da jama'a riba yan uwa ba zance ba ne ba su mutu wani an ana ake zauki sai ake abin zauki sai dai ka shiga da ita ta rufe ta iya ce ba ba ka wani ka ko da na gori shi wani ne ne ko ne ne ne ne ne ne wa ko ko ya ce shi da waya ka abin da ya fara a a Abuja ni ina zaune aka ba labari aka ba shi da aka mune ka nau sai da baka je baka zauna ya ga baka kana da a gaba na ne ina kan ta ce mun lokacin da ba mutane suna zo suka samu wani gabatarwa da tabi da su suka tabi shi ta ga wani yaro wanda yake ya haka tsari da shekara bakwai ana so a bashi labarin da kuma har ba ta zuwa kuma zuwa haka da kuma yaudara ce kuma da aka zaka wani tabi da yake ai baya cikin program akwai wanda ke rubuta wani yawa wanda suke gudun sun shaida ni ke na da kawai da fata da wahala ba kamar wata tsarar da zaura lokaci a kuma da yau mani tashin ɗin yau mani kuma kai ba uku ake so a gabatar kowace buga ka'ida akwai presenter akwai discussion akwai presenter akwai discussion dukkan mu mu shirin muna muna da presenters din da discussion din kowa yana da aka mana sai mun kunna zuciya ku kuma za ka zama kusurin can wata ko yaro ana so ya haɗa Qur'ani da kan ta shekara ba sai zubi yayi shi ai baya shi ko amma suka zaɓe shi aka zaɓe aka tsinda wata sai shi da Allah da ba'a aqida wannan kaza kaza kaza na rubuta da siyasa da ayi mana karin godiya da kuma jinjina ga mazan shi ayi goshi to sai irin wannan da ba amfani gona da a wurin su kiga ne kan wannan hayar da alƙu kaza kaza kaza kaza kaza shi yaro ya san ku jinjina da kasma wallahi alazim na ga muku duk gurba wanda ya gano wani hayya hukar hayya hukar minista zai magana ya hukar ta da ba wanda ya gano wani sai ya tsira da kasma to wannan an rubuta wanda ake tashin yauci to da da farko ku da kushin na farko da yake za a zare da da aka ba ce ga yau shan ya ba ana sa bashi wani sai mu ga mu zaba mu sai mu ga rawa mu ga rawa sai da aka zaka ta a yaro ya tafi a da kafin ba sai shekara ba kuma ne shekara ba ya da ba kira daga wani biya har yana ana daga sauto yaushe ne shi shekara ba ka da rawa da haka rawa da alawa da komai nasa amma abin da ya zama ke magana saboda gani da sai sai bisa ne ana da rubuci da magana wai dan an wulaka ta shi shi wulaka ta da dan ayi da aka zo da mana da yana gudu suka wuce rana mun shi kan ya fara magana hayin da ji ma wannan magana duk wanda shi kan asibi duk manyan mutane ne ga san suna da ayyuka wannan shi shi da wannan wannan yana da shaushar da shauɗa da wuce yana gudu ni na da labura akwai wannan shauɗa da na shauɗa mutum yana gudu akwai wane ne manyan mutane da yawa ne kawai kuma ni ba ma da ke zasa da yadda yana cire wannan mutum wannan mutum shi sai fara inda alhamdulillah da shirin mu kaza kaza ka dai fara me ya faru ma kai mutum sai ka rubuta sai ga wannan me ya faru ma azan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa atatu bi hablillahi jami'an wa tafarru ku yi kodin ga Allah baki ɗaya kuma rama abin da ya hada shi ne usul sauran abubuwa kuma ne bai kamata mu da mutum tsaya ne ko kana mutum tsaya ne wannan ila ba kana shi'a ka ware kanka saboda wani mabanci a aqida a'a in za a yaki in za a dauka mutunci gaba da zamu shi kuma kana ba zai ba mun da sun ya sai sai kai wani wanda kike mu gyara kai ma gyara kai ma gyara amma ma ku jira ai ila ila da kuma wannan waye waye za ka kawo kowa sai ka ciya gurin kowa za ka fita daga kuka sai wurin tijariya daga ɓangurin na girada a sauraro a zun kowa domin za a iya karɓar kusurci a gun kowa shi za ku ga mun muna fi yara wani ɗan shi'a da ɗariƙa da ikilala domin shawul ibrahim yar rabi allah anhu ba gurin ɗan ikilala ba har gurin arna ma yana ce zira wannan magana muka zara ji mun shi da tsaron mu da mu a gurin da ya shiga zai fam har na fara magana wallahi da biyu ina tsawon mai hakan ce shi da kamar da ta kira da ya saboda shi kansa abun ya mai tabbaci amma ya kuri ya kalle da ya kafa Allah ya sa abin su bishi da ba ta wani da fara da to ya mu shaka da wani da da ya ma shi da ba ya ce to kai ya mu shaka mun gudu mun ba ka dama ka zo ka faɗa ba da su ka faɗa amma anan muna da jagora jagora bishin shi da mutum jana wani kuma ya amma da shi ba ne ina ba mu dai mun sa abin da mu sa ba ba ba mu ga mu ne ba ba da ne muke ba muna neman gaskiya a can kotan sai mun zaɓi kowa za mu gane kama akan da muke a nan za mu na gaya mana tijjaniya ne na rantse ne a nan haka ne ba na malam malam eh shi ma yin wannan gani ya ce a nan ka zurga mana ilana da ɗarika ɗaya ne a nan mu daga daga fara da shi ba da zaura ki ta kaji hatta ki gaskiya mu ya ce wannan shi wannan ya ce gaskiya wanda ba yan shan ba ko ƙon shan da nan da ya yi takarun ta ba waɗannan shan wanda kaga muna tsaya gaban su muna magana ko mu ilimi ta ne ba ta ce ɗin su wallahi mutum na amma wani a cikin sun ya harare ka wanda shi ka gare sa sai ka kwanta abu sai ka taka sun yaro sai ka zaka zaka zaka kuma ka tsaka mun gode su lafiya muna fata zuwa an jima ka zauna mu ba wa ta ba ta magana amma yanzu dai kuma haka yace abu da yasa jama'a wani wanda yake ba ya san na san ya san shi ba zai zo zai wahala ya zo ne ce ba shi wannan magana sai ta amma ta cikin yawon shirka kun jiro a watan wani shi da zai samu ko mai daba kuma haka ne gaskiya mu wani ne da yake zai fita da wani sakona muna taron mun kafa kamarori duniya suna gani a ko'ina ka zo ka tsaya a gaban ka gaya wa tare shi ko Ibrahim an ce da ilala da ka gaskiya ne da ce ne wallahi shi ya ce ba dai wani kuma muna faɗa yana fara magana kamarori a kasar wayoyi wa yau ta tsawon da kamarori a ɗauka saboda ba mutane ba su zai to daga gidan Allah ya ce mu kiru ya zaba ko sai fita haka amsa ta tare da shi amin zubi ba bai ya fere wani zo dora ta kwaje da mutane to shi wancan mai mai jin ko ko da ya shi da dira mana wai na ce abun sa abun da suka mai haka saboda ba su bashi alkacin biya wa aiki ya zo ki zo gurin ba hayar da aibin tarbiyya ba a sashi a ɗaki an koya mai abubuwan da ake koya mutane ba shi yanzu ya ke kawai ka gaskiya to kuma ni yaron da ya bar maganar shi ne ya ce masa ba ɗaya bane ya gaba ɗaya bane amma za a yi zara da rika gaba ɗaya mu muna kan sunna ko muna kan bid'a ko muna shirka ko muna kafir da ke kan mun faɗa ba ɗaya bane zara da rika ba ɗaya bane ba za ki zara ba mu za mu ga duk cewa ta dai zara ba kariya ce ba mu ba mu da sai ki muke tafiya sai ba ya riga dora hannu akan komai ya dora hannu akan bakake mun fahimci wajen ba dole da maka da kumbura ba balle ka zo ka ka kan kana mana ne alhamdulillah baraka Allah wa salam wa salam daga tsarin wato shifta ta shehu kuma tsarin mai zuwa ga Allah sai ba ya da wani da ta yi wajen kaura shekara ta yi mutu da yi kuda kusa daya gidan ba gida ba da hannun ba amin amin a hannun da ne ke da ya gida ke shiga sani ba ka wajen da daga shi cikin sai kasu wani gidan mu sai me ya ji kawai na duniya ya ga dinga shi kuma yanzu wani mutane suka tsara ko wata da bidiyoyin sa ya ji ya da shi wance ya shi buwa ya da sai da wance ya da to dinga rumu ba shi kansa ba kana wata zane bane kuma wata zane ne kace ba gidan mu ne ba har zamu nemi shi kuma ba shi kadai ba yau shi ba ko karshen ne game da ba mu su ba inda irin wannan zancen zai mata amsa rashi ba fadan ta bari ya maka ayi wa an yayin da ba mu gida walan tarza an kal yahud walan tsara hatta tasbiya ga rasul wannan ba wani abu da yake wani kira ko da wata kira mutun tarawa ne kuma da mu abu da yake ɗan ƙaila ne ma wajen shan ramu da ba mun fahimci gaskiya a kan tafiya guda ba da wata muke yanzu ne ba da muke da wata ba wanda ka zaga wata dudu in ki zana kake kake zana kamar hana kai ba ma magana kan ba waye ta bajin ma'anar gurin zana magana mana magana kan zana kuma na ba ba mu lokacin da ba lokacin da ka rufe waye ta bajin mun zana mana ni da ba kai da wani mana da ta abin da mun zage shi idan abin da gani ni na faɗa abin da gaya ne da abin da fahimta shi yake faɗa kuma kuma wanda yake zan yaci ko yake kan akira in da shi zai shi in ga kan ka samu wani da ya ba shi ke yace ba ni abin da yake faɗa shi gane kuma shi yake son wanda wanda ya shi ne ko ya saurara in gode Allah amma mutum da mun ga mu ma ya da zara da shirika da tsaye ya zo a hada wata wala aina lan kan za ka ji gudan da zara hatta su da su haka Allah ya haka Allah ya haka abada bai gudu da bazare ba zai da shi ba sai ka ba a cikin su to ka gani ne shi da zai ne ba kiran kowa kira ba me me za a zo a yi to turo shi a fi mun fahimta eh turo shi a fi Allah ya tsawata Allah ya ji gamu ki zai iyaye mu da iyaye iyaye mu da mana mu su su ko mu sa kan mu da lafiya Allah ma Allah saka mu da alheri Allah saka mu da alheri Allah ya wala ya wala da gari wala mana magana Allah mana arziki ya wala saka mu sallallahu alaihi wasallam Allah mu da sanar gurbin gida Allah kuwa shi ne Allah kare mu sama Allah zan da lafiya sai babu mun da masa lafiya ne ba da mutum muna shiga cikin sha addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya kama mana barka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da yan wasu kuma Allah ya inganta lafiyar su wai subhanallah gashi ma na ga mana wannan cikin dan uwa an dauke masa babar shi ma wannan musiba Allah ta waka Allah bai da masa alheri barka annabi sallallahu alaihi wasallam eh kuma duk kowa da bukatun sa shi Allah ya ja musu Allah ya mana zuwa insha Allah salatul fatiha Thank you. ذات الفاتي بيو ذات الفاتي بيو ذات الفاتي آية الكرسي آمين آمين آمين آمين فاتحة رسالة الفاتحة Sağ Amin. Amin. Bismillah.